misalin kwaɗayi tsoro wato wato rusunawa da kuma ainihin wato komawa zuwa ga Allah da kaskantar da kai ga Allah da neman wato tsarin Allah da neman taimakonsa da neman agajinsa waɗannan dukkaninsu nau'o'i ne na ibada da kuma abin da ya shafi yanka da kuma bakance da wani haka daga cikin abin da yake na nau'o'in ibada shi ya sa karkatar da akalar wani daga cikin waɗannan nau'o'i na ibada zuwa ga wani Allah shirka ce babba kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bayan nan sai kuma malam ya shiga fasali na gaba da ke bayani akan kishiyar tauhidi shi ita ce shirka ita ma malam ya ce ta kasu kashi biyu akwai karamar shirka akwai ainihin wato babbar shirka yake cewa ita babbar shirka ita ce wadda mai yinta in ya shiga wuta zai dawwama a ciki domin ba a gafarta wa wanda ya muce yana yin irin wannan shirka sai ya ce shi ne rikar wani allah a wajen ibada ma'ana bawa ya riki wani allah ya rikar wa allah kishiya ko ya daidaita wani da allah ko ya kamanta wani da allah ta yadda zai dinga nufar wannan wato abin halittar lokacin da wata cuta ta sauka a gare shi ko lokacin da yake kokarin neman wani alkhairi ko ta bukata a madadin ya tafi wajen Allah madaukakin sarki ya roke ta sai ya roki wani Allah ko dukkan wata bukata da wani babu wani mahaluki ba mai baya iyawa sai ainihin ubangiji shi kadai wannan yana daga cikin shirkar da ake kira shirka mai girma wanda idan mutum ya mutu yana yin ta to gaskiyar magana wato zai dawwama a cikin wuta ne domin Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta wa duk wanda ya mutu yana yin ta ba sannan sai kuma karamar shirka wadda ita kuma riya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya fassara karamar shirka da riya yin ibada ko wata ainihin wato wani aiki na alkhairi da ake yin sa domin a nufi Allah da wannan sai mutum ya nufi wani Allah da shi wannan shi ma wani nau'i ne na shirka sai dai zai ke shirka ce karama ba ta fitar da mutum daga musulunci sannan daga cikin kuma nau'o'in karamar shirka din akwai rantsuwa da wani Allah rantsuwa da wani Allah wannan shi ma yana daga cikin abin da yake ainihin wato shirka karama da sauran misalai irin waɗannan da malamai kan kawo a wannan gaba na abin da ya shafi karamar shirka to sannan kuma sai malam ya faɗi wasu al'amura da su ma ga yawancin al'umma kan aikata su kuma shirka ce yin waɗannan abubuwan wasu kuma daga ciki suna dab da fadawa cikin shirka kuma ya ce a babi ko fasali na gaba zai bayani akan hukuncin arruka wa tama'im ma'ana rukuya da kuma abin da ya shafi a tama'im shine layu shine a nan ma ke cewa ainihin wato duk wanda ya yadda ya wato aminta bi wada'atin da wada'a shi ne kamar wuri da wani ɗan uwa ya gaya mana kuma gaskiya ne domin sun ce wani farin abu ne da ake samun shi a cikin ruwa da aka wanda ya yadda ya race wuri ko kuma haƙorin wata dabba aka ce yana maganin mayu ko yana maganin miyagu kamar yadda ake faɗa a rataya wa yara au halakacin ko kuma kamar halaka wani lokaci sai ga an sa wa yaro ainihin wato abin nan azurfa a wuyansa ko tagulla a wuya duk dai da zumar cewa wannan abin in aka rataya wa yaro to zai kare shi daga kandun baka zai kare shi daga mayu da miyagu da makamancin irin wannan ko kuma idanun kura kamar yadda malam ya bada misali akwai waɗanda shi ma sun ce kura tana da wata arwa da ko aljani ta zuba ido shi ma sai kasa gudu har sai ta je ta kama shi to idan kura ta mutu aka kwakulo idan nata shi ma sai a masa dan abin na a rufa kamar laya ko wani abu sai a rataya wa yaro da aka shi ma magani ne wato na ainihin wato miyagu ko ainihin wato a kandun baka da makamancin irin waɗannan ga waɗanda suka kudurci haka sannan ko kuma wani yanki da shi ma za a dinga karanta ainihin wato wani abu ana tofawa ana kullewa ana tofa ana kulla kamar yadda ma ya ba misalin masu karanta alam na shara kafin nan guda takwas da ke ciki duk lokacin da aka karanta wani kafin sai a daure wannan tsumman sai a daure adadin sun mo wato kafin din da ke cikin alam na shara adadin kullun da za a yi wa wannan haid wannan ainihin wato yanki din kuma aka yi kuma sai a rataya wa yaro ko kuma wata ainihin wato udu wato wani kashi ko na dan adam ko kuma na wata dabba shi ma a sashi a cikin a sashi a cikin zare a rataya wa yaro a wuya don galibi za ga irin waɗannan abubuwan ko a lokacin jahiliyar yara ake sa shi babba ana gani yana da wasu abubuwa na neman tsari da masu yasa su bada haka yaro shi ake sa wannan don ya kare shi daga waɗannan abubuwan an wata ne kamar yadda muka karanta ko kuma tsirkiya wanda ake ainihin kwari da baka da ita ita ma ta tsinke tana da wani ainihin tasiri da su mutanen jahiliya da kuma masu ainihin karancin ilimi kan bata wajen rataya wa yara ko kuma a ɗebo ƙasar kaburbura ita ma a rufa laya da ita ce tana maganin tsoro ko maganin kaza ko wani abu mai kama da haka wanda ƙarshe ma da yake cewa da ayi amrin ka'idin ta'allaka wakkalahu Allah ila ma allaka ma'ana kowane irin abu kowane irin abu mutum ya rataya shi a wuyansa saboda wani al'amari ko saboda wani alheri da yake so ya same shi ko saboda wani sharri da yake so ya tunkuɗe wa kansa to ya sai tsera ce wani abu ya ba da tasirin jawo alherin ko tunkuɗe sharrin a wannan abin da ya rataya wakalahu sai Allah ya bashi ila ma allaka da abin da ya rataya din rajin wannan shi ne inda muka tsaya ko to sai mu tashi baiti na 113 bismillahir rahmanir rahim ثم الرقى من حمة أو عين ثم الرقى من فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فحضرنا شرك بلا مرية فحضرنا إذ كل إذ كل من يقوله لا يدري إذ كل من يقوله لعله يكون محض الكفر لعله يكون محض الكفر أو هو من سهر اليهود المقتبس أو هو من سحر اليهود المقتبس أو هو من سحر اليهود مقتبس أو هو من سحر اليهود مقتبس مقتبس على العوام لبسوه فالتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فالاختلاف واقع بين السلف فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين فإنها شرك بغير مين بل إنها كسيمة الأذلام في البعد لا سيما أولي الإسلام في البعد عن سيما أولي الإسلام للبعد عن الدين مع كل الإسلام
malam ya ce thumma arruqa sannan sai kuma abin da ya shafi rukuya min humma wato yin ainihin arrukuya ga wanda ya aikata rukuya din min humma min hummati saboda ainihin humma cizon wani abu mai dafi kamar maciji ko kunama shine humma aw aini ko kuma wato wanda ya yi rukuya a kan abin da ya shafi kandun baka fa'in takun min khalisul wahayai ne idan ita rukuyar ta kasance daga tsantsar alkur'ani da sunna su ne alwahayai ne idan ta kasance abin da aka karanta a rukuya din sai ya zama daga tsantsar alkur'ani aka ɗauko wasu ayoyi aka karanta wa mara lafiya don ya samu waraka ko kuma wata addu'a ce cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu ya ambata aka ɗauko aka karanta wa mara lafiya aka yi masa tawaida ko tofi ko rubuya da so don ya samu waraka to sai malam ya ce fabaka to wannan rubuyar da aka ɗauko ta daga alkur'ani da sunna min hadiyin nabi tana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma tabi'ai bil ihsan wa shari'ati yace kai tana ma cikin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da ita wa zaka irin waccan ruqyar da aka dauko ta daga alqur'ani da sunna la ikhtilafa babu wani sabani tsakanin malamai fi sunniyatihi game da sunnantuwarta sunna ce wannan rukuyar a samu ga wani ba shi da lafiya a ɗauko wata aya cikin alkur'ani a yi masa rukuya da ita ko hadithi wannan babu saɓani tsakanin malamai cewa wannan yin hakan sunna ne amma rukal majhulatul ma'ani amma yin rukuya da majhulatul ma'ani wasu lafuzza da ba a san ma'anoninsu ba ga kalmomi ana ta ambata ba a san ma'anarsu ba shine amman ruka amma yin ruqya ta hanyar karanta al-majhulatul ma'ani wasu kalmomi da wasu lafuzza da an jahilci ma'anarsu ba wanda zai iya cewa ga fassara su ko ga ma'anarsu fa zaka to irin wannan ruqyar da aka karanta majhulatul ma'ani wiswasun min ash-shaytani wannan waswasi ne da shaytan ba ruqya bace irin ta addini وفيه قد جاء الحديث حديث عنه وفيه akan irin wannan rubuyar wadda ake karanta wasu surkulle da wasu saubatu da wasu maganganu da ba a iya fahimtar ma'anarsu da sunayen wasu abubuwa da ba a san su wane ne ba waɗannan abubuwan mutane ne aljanu ne dabbobi ne ba sani ba an fahimta ka dinga jin ana taubatu ana karanta su to ana zuwa ana karanta mara lafiya irin waɗannan to sai malai ce wa fihi akan irin wannan rukuyar wadda ba daga alkur'ani da sunna ba kad ja alhadithu tabbas hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu shirkun cewa irin wannan rukuyar shirka ce bila miryati babu wani kokonto fa hazaran na ka kiyaye ta ka kiyayi zuwa wajen masu yin da an kai shi wajen wani malami yana ta surutai ba a san mai malamin yake fara ba ko da ku kun ga mara lafiya ya warke ya tashi dan wani lokaci akwai istidraji da Allah ta'ala ke yi wa mutane a je kawai ya ta surutai ya ta soki burutu ya shiga ya fita ba a san mai kuma a ce an warke sai malai ce irin wannan rukuyar rukuya ce ta shirka ko shakka babu dan haka ka kiyaye ta in kullu man ya ƙuluhu la yadiri domin duk mai faɗin irin wannan rukuyar irin wannan tofin na surkulle da saubatu da surutai da ba a san ma'anarsu ba la yadiri shi ma mai faɗin bai sani ba la'allahu watakila ma shi ya kuru wannan abin da yake fada ya kasance mahazal kufur tsantsar kafirci tunda kalmomi ne ba wanda ya san ma'anarsu kawai shaidan ne ya ai ya raya wa mutane kawai wani ya samu wata kwana yake damfara mutane da wanda yana ta karanta wasu abubuwa da bai san ma'anarsu karshenta an tsarka furci ne ma wa'annan kalmomin da yake fara aw huwa min sihiril yahudi muqtabas aw ko kuma ya zama wannan abin da yake karantawa huwa shi wannan abin muqtabasun abu ne da aka kunno shi aka dosano shi min sihiril yahudi daga sihirin wato da siddabar irin da yahudawa alal awam akan awam ga magarin mutane labbasu suka harkitsa shi faltabas kuma ya rikirkice din fahadaran a kula a yi takatsantsan sun mahidara minhu sannan ka kiyayi irin wannan rukuyar ta surkulle la ta'arifil haqqa ba daidai ba ne ka san gaskiya watan a anhu kuma ka dinga nisantar gaskiya ga gaskiya ka sani amma saboda wani son zuciya da wata biyan bukata irin ta duniya ga gaskiyar kafin zuwa wajen irin wa'annan yan surkullen yan bokaye yan tsatsuba shirka ce barin addini ne amma ga gaskiya ka sani watan a an kuma ka yi nesa da gaskiya barin gaskiya wafin jama'imi al-mu'allaqat ya gama magana game da rukuya da haka a cikin wannan baitukan da muka karanta mun fahimci ashe rukuya kala biyu ce ko da ka ci karo da wani hadisi da ya nuna cewa innan ruka wata ma'im wacce wala shirkun to sai ka ware tsakanin guda biyu don akwai hadisin da ya ce innan tama'im lalle layu a innan ruka kai lalle yin rukuya wata ma'im da layu wacce wala da ciwala shirkun shirka ne ciwala shi ne wani suddabar da ake yi don mace ta so mijin tafiye da kima ko miji ya so mata tafiye da kima to annabi ya tattara su ya ce da shirka ce kaga daga ciki sai ce innan ruka da rukuya din ma ya fara to dan ana so a bambance ma kasan rukuya kala biyu ce akwai rukuya shar'iyya akwai kuma rukuya wanda take bid'iyya shirkiya ina fata an gane shi yasa sai yake cewa wa fit tama'im sai kuma abin da ya shafi laya wa wa alaikum assalam kamar hatimin annabi yusuf ko? eh shi ne ai za mu zo kan wannan baba eh za mu zo kansa maganar hatimi da kuma sakandami kun san sakandami ko? yi makaranta allo mai laje san sakandami ba? eh za ku ga kun ka duba barori na gardawa a cikin kundi abin nan akwai wani da za a gan shi kawo wani dogon layi ne da wasu kamar kaya-kaya haka a jiki shi ma dai mai san ko mai ba sakan da miken an ja kuma za a ga rubutu ne ba a yanka ba a yanka kawai dogon rubutu ne zarar ko a ja wani dogon layi a kuma yi wasu abubuwa wasu masu fanka-fanka wasu mai fanka suna kallon haka wasu kuma suna kallon haka wasu a ƙasa wasu a sama wasu kuma kamar tsaye kifi haka an fahimta a kandami kenan da lasun da haikal kenan za mu zo kansu suna can gaba an fahimta yi za ke so ko ina ka leka makaranta annoba ta islamiyya kuke ko wafin jama'imil mu'allaqati mala yake cewa a cikin at-tama'im layu al-mu'allaqati da ake ratayawa to su ma sai mala yace kashi biyu ne layu in ta ku ayatin mubayyinati idan laya ta kasance ayoyi ne a cikin aka rufa layar da su mubayyinatin bayyanannu ayoyi ne kar a cikin alkur'ani yadda suke aka aka wasu ba a canza musu yanayi ba ba a yi rubos ɗinsu ba don kasar akwai wanda wani rubutun zai gafi a ce a rubuta ligila biyu kala uku akwai wanda za a yi mata ɗigo da wasani akwai ligila biyu mai ɗigo ba wasani akwai kuma wadda take ba duko ba watanni ni na sha rubuta wannan an bayan da ya akwai wadda za a ganta kawai limila bance zurzurutu da ba duko ba watanni ba akwai irin wannan akwai kuma wanda za a ga sai a buɗe wani abu a ce a rubuta wasu abubuwa a ciki amma a buɗe munjayen malik yau dini saboda mallaka sai a rubuta sunan wanda ake so a mallake ko wa alkaitu alaika mahabbatan minni mimun din sai a buɗa shi wanda ake so a shanye shi zai kawo kansa in ya zo sau da wallahi ya dawo haka suka yi imani da ni da haka wa alkaitu alaika mahabbatan minni sai a rubuta ta a rubuta tsatan sai a ta rubuta sunan mutum a ciki an fahimta to kaga in ya zama wannan kaga ba ayatin bayyanatin bane da muka sani domin ayatin bayyanatin babu wani munjaye da ya bambanta da sauran munjaye ko an san munjaye mimun nake cewa kan wani kuma ya ce me munjaye an fahimta eh da haka za ga shi sa malam yake cewa akwai a- laya kala biyu ce idan ta zama a layar da ake ratayawa yara in ta ku in ta kasance ayatin ayoyi ne ta kunsa mubayyinatin kuma ayoyin nan bayyanannu babu wani abu da aka shigar ciki ba a canza musu yanayi ba ko wanda za ga sai a yi tafiyar kura a cikin rubutun a dinga komawa da rubus a dinga ja da baya ana a abin da wani ko a ce a faro ta kasa a yi sama an fahimta ko kuma fatiha ce za a rubuta amma daga can sama za a faro gairil maktubi alayhi sai a yi kasa to kaga wannan ba ayatin bayyana bane da muka sani to in ya zamanto duk ba a yi wannan su dabaru ba ayoyin ne yadda suke a alkur'ani haka aka ɗauko su aka yi laya da su falaktilafu waqi'un bainas salaf to wannan gaskiya sabani ya gudana tsakanin magabata tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su wasu suna ganin a iya yi kamar ina ganin ummul mu'minina Aisha duk da zamu dan karanta bayanai akan haka da kuma ina ganin muhammad abin nan wani daga cikin dai shi ma magabata bayan na aisha to shi ne yake cewa akwai saɓani bai da salaf tsakanin magabata game da layar da aka yi ta da aya alkur'ani ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wata addu'a ce cikin hadisai aka ɗauko su sai aka yi laya da to wannan saɓani ya gudana tsakanin magabata fa ba'dhum ajazaha wasu daga cikin magabata sun halatta ta sun ce a iya yin laya wadda ta zamanto ta kunshi alkur'ani yadda yake ba canza masa abin nan ba ta kunshi wata addu'a ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take ba a yi mata ainihin wato ƙari ko rage ko an yi mata kwaskwari ba ko an canza mata yanayi ba wal ba'du kaf wasu kuma sun hana sun ce ko da a wato laya ta alkur'ani ce to an hana yin amfani da ita ko da laya wani hadisi ne aka ɗauko aka rubuta a takarda sai aka nannade shi ya zama laya to wasu daga cikin magabata kaf sun hana sun ce ba su ba za su halatta rataye laya ba to kaga kenan mun fahimci ashe laya iri biyu ce ita ba akwai ta alkur'ani akwai wadda ba ta alkur'ani ba to ita ta alkur'anin wanda aka rubuta ayoyin alkur'ani yanda suke ba a yi musu wani abu da muka ba da misali ba to shi ma magabata sun yi sabani a rata ya ta ko ba a rata ta ba wa in takun idan kwalayar ta kasance mimma siwal wahayaini tana daga wani alkur'ani da sunna ma'ana tana daga cikin abinda bai kunshi alkur'ani ba bai kunshi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin yadda ainihin dattijo kai tambaya za ga wani sai a ce hatimin annabi yusuf ne maganin farin jini ko hatimin annabuwa ne ko ƙirairar wannan ko kuma kamar sakandami da na ambata ko tsalasu ko hayakal wato haikal kawai za ga wasu zanunnuka ne wasu gidan sufin sukari wasu tsayoyi haka wasu ba za ta iya cewa ga ma'anarsu ba ga fassararsu amma ga suna an rubuta su ne sakandami a da makaranta in kana da mutum yana da kundimi kundi in dai ba aya ba ce ga ta da ake kallon to wayannan abubuwan su ake kira sakandami an fahimta wani lokaci kamar yadda na ambata za ga dogon zane ne sai kuma ai wasu abubuwa kamar kaya kifi ko wani abu mai kamar haƙori ko kamar fanka ko kamar kaza dai haka a zana shi a yi abin nan ɗinsa wani kuma za ga kamar kadangare yawa duk za ga su kala kala ne in kan mutum ma in kana da wani aboki wanda yake da irin wannan kundin mu a makaranta allo in yana kuda za ka yi ta gani za ka irin waɗannan waɗannan su ake nufi da ainihin wato abin nan yawa gardawa ba wanda suke gardawa za ga suna ta'amuli da su to sai ke ta wa in taku wa in takun idan ita layar ta kasance min masi wal wahayin daga abinda ba wahayin nan guda biyu ba ma'ana ba wahayin alqur'ani ba ba wahayin da yazo daga sunna ba fa innaha shirkun wannan shirka ce bigairi maini babu wani kokoto bal inna ha kasimatul azlam yace kai bari ma duk wata laya da aka yi ta wadda ba daga alkur'ani ko daga hadisi ko ta kunshi hadisi ba wata addu'a ta hadisi to inna ha wannan layar kasimatul azlami ta yi kama da al'azlam kibau an fahimta ta yi kama da al'azlam wa an tastaƙasimu bil'azlam zalikun fisk al'azlam shi ne kibau an fahimta ko kyamare aka dinga jin suna fassarawa zaure ana cewa kyamare ko kibau wato kibiya ce za a samu guda uku wannan sai a rubuta a jikinta if'al wannan kuma sai a rubuta la taf'al ɗayar kuma sai a bata ba kuma ya ciki an kada su sai a zuba sai a ce ɗauki ɗaya in kana so za ka yi wani abu ko za ka yi tafiya ko za ka yi kasuwanci ko za ka yi aure ko kana haka to in ka zo wani yanayi ne shi ya sa musulunci da ya rushe wannan sai kawo istikhara ita ce dai wanda istikhara aka zo ka bawa Allah zabi akwai alheri cikin abin da Allah ya tabbatar ba alheri Allah ya rusa shi ya kawo alheri to su lokacin wannan suke amfani da shi sai a sa wannan sai a sa if'al wannan a sa la taf'al wannan kuma sai a batta babu komai a ciki da aka ma kada aka zuba aka ce dauki kana dauka ka sa hannu ka dauka sai ka dauko if'al to akwai alheri sai a ce je ki in ka dauko la taf'al a ce to wannan ka kiyaye shi wannan abun kai shi matsala in kuma ka dauko ta ukun wadda ba ba yi ko karkayi to sai an sake kadawa sai an sake lalle sai an samu ka dauki iko alkola ta fa wasu kuma sai su rubuta amara ni rabbi nahani rabbi ɗayar kuma sai a bata ba ko daya ciki da haka in ka zira hannunka ka dauki amara ni rabbi to kaga Allah ya ce ya baka dama kenan Allah ya zaba ma akwai alheri ka je kai in kuma ka dauki nahani rabbi to ubangiji madaukakin sarki ya ma ishara ba alheri a ciki ka hakura da wannan abu don kuma ka ɗauki wadda ba a mara ni rabi ba na hari rabi sai kuma an sake yi ka kuma ɗaukowa lallai sai ka ɗauko a mara ni ko na hari to shi ne al'azlam to irin wannan layar da ba ta alƙur'ani ba kawo ƙasa za a ɗebo ko wasu wani wani wani abu kaho an fahimta za a ɗauko wani kaho ko a ɗauko ainihin wato wani abu a haɗa ko wani kaucin wani abu a zuwa zuba a yi wasu su dabaru a haɗa to wannan shirka ce mai gairi maini babu ko kokonto sannan bal sai ma ne ce bari ma inna haka simatul aslam ya ce ai wannan ta yi kama da wannan kibaudin ko kyamari filbu'udi wajen nisa an sima ulil islami daga sufofi da alamomin ma'abuta riko da musulunci lalle wannan irin wannan to ta yi nesa da duk wanda ya damu da addini ya san addini ba za ka same shi yana yin irin wannan abubuwa din ba na fata an gane alaikum assalam na'am na'am eh ba ni to na'am Na'am. Aya Al-Qur'anin ce zalla. Eh. Eh. Shi ne bai irin wannan da yayi. Maganin sagau, maganin kaudabara, maganin baduhu. Ko? Da irin waɗannan za ka samu wayanda suke dan kamance kamance kamar dai nazu na musulunci na musulunci ne to shine zai ga sai a hada da wata aya alkur'ani sannan sai a hada da kaucin kaza ko a hada da da bargon kaza ko ko ko kitsan kaza ko kasar guri kaza sai a ce ayi maganin sagau ne ko maganin kaza wanda ku suka yi nisa wani a wani wanda ya gaya mana ya ce wannan lakanin wani ba ma guje ne ya bashi shi to kaga dama shi wannan da kaji karatun ma kana ji zaka san gaba ɗaya zaka dinga jin wani menene menene a ƙarshe dai akwai latarakun a ciki abu na iya rike wannan ko ka san ka ko ka san wane ne lakanin da dinda ya irin wannan yace ai wannan lakani ne kai fiye ne ce wani baba guje ne bai ga ga da ga da da haka duk wanda ya zamanto ai mala ya riga ya mana tafsiri ko qur'anin ne an yi masa wata irin abin nan kamar yadda ka faɗa a hada shi da wani wani wani wani yaran wanda ba alƙur'anin ba shi ma ya shiga cikin kilal wahayi ne ciwal wahayi ya shiga ciki an fahimta da aka yare irin waɗannan abubuwa ne wanda kuma ma za ka zo wajen bayanin su kansu wannan ya danganta da wani irin tasiri ka bawa ko da ta aya alkur'anin ce ko ta abin nan akwai tafsilin da nake so mu karanta insha Allah ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ya faɗa game da abin da ya shafi rukuya da aka in ta kasance daga alkur'ani ko sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan an shar'anta ta kamar yadda muka karanta ko tsawa'un an yi wannan rukuyar ne saboda wani abu mai dafi da ya ciji mutum kamar kunama ko maciji ko kuma an yi ta ne saboda kandun baka ko kambun baka kamar yadda wasu suke faɗa wannan babu komai saboda hadisin da yake cewa hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'ridu alayya ruqakum ku dinga bujiro min da irin rukuyar da kuke dinga ci la ba asa bin ruka ma lam yakun fihi shirkun babu laifi da ayi rukuya ayi tofi mutum ba shi da lafiya a tofa masa wata aya ta alqur'ani ko wata addu'a matukar babu shirka a ciki amma rukuyar da ta kasance laysat bi alfazin arabiya ba da lafazan larabci ake yin ta ba wala bi ma'anin mafhuma ba kuma wasu ma'anoni ne da ake iya fahimtar su ba wala ma'atura ko wasu wanda aka ruwaito fahiyya min shirk to wannan za ta zama rukuya daga cikin irin rukuya ta shirka allazi qala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda annabi ya ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun hadisin imam abu daud ibn majah wa qad yakunu min as-sihr kuma ita kan zama ma sihiri karshe duk ta karin kiɗe ma ta zama kawai su dabaru da suke ina fata an gani to amma idan ta zama to ita ainihin wato rubiya daga ayoyin alkur'ani ne kamar yadda za a ga kamar malam wahid bin abdulsalam bali ya yi littafi wajen guda biyu ma akwai wukayatul insan in ka duba za ga kuma akwai salimul battar da sauran malamai duk da suka yi rubuce-rubuce akan rubuya irin ta shari'a da ƙa'idojinta da dokokinta da al'adab da ake so a kiyaye wajen yin waɗannan ainihin wato yin rubuya din wanda za a ga babu duk waɗannan abubuwan da aka muka ambata waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba irin waccan rubuya din domin irin wannan rubuya ce wadda ta zo domin akwai hadisai kamar yadda Imam Bukhari rahimahullah ya kawo a cikin babun ruqa bil Qur'ani wal mu'awwizat babun yin rubuya da alqur'ani da kuma kulawuzai sai ya ambaci hadisin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tofi in ba shi da lafiya yana tofa wa kansa ainihin al-muhawwizat a rashin lafiyar da ma yayi wafati a cikin ta ya dinga karanta kulakuzai yana yin rukuya da ita yana tofawa yana shafawa a cikinsa lokacin da jikinsa ma ya yi nauyi rashin lafiyar ta yi nauyi ya zama ba zai iya ba ainihin wato na aisha take kama hannunsa ta karanta wannan kulakuzan ta tofa masa hannunsa bi da albarkar da take tattare da hannunsa haka ta dinga masa sannan akwai hadisin yin rukuya da fatiha hadisin nan na abi sa'id da khudri wanda wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya suka je wani gari suka nemi a basu masauki mutanen garin suka ke saukar su suka koma gefen gefen gari suka yada zango can kuma sai shugaban garin ko mai unguwa ko sarki ko hakimin garin sai kuma kunama ko muciji ya tsare shi aka yi suka yi duk yan dabarun da suke yi na in mutum muciji ya cije shi irin yan magungunan da suke duk suka yi mutanen garin amma wannan mucijin ko wannan cizon da wato kunamar sai ya zama to duk magungunan da suka yi amfani bai yi ba da aka sai suka ce to ga wayancan bakin da suka zo mu je ko a cikinsu akwai wani wanda yake da wani magani wanda zai taimaka a bawa shi mai gari ko sarki ko kaza domin ya warke ana zuwa wajen sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sai ce eh akwai rukuya akwai addu'a akwai magani amma ba za mu yi kyauta ba sai an biya mu lada domin mun zo mu ma mun yi mun nemi ku ne mana alkhairi ku sauke mu ku ba mu masauki mu kwana a garin ku sannan kuka hana mu ku ba mu abinci mu ci kuka hana mu kace ku ba ku so kan baki don haka dan haka wal bani wal baka wal hana wal gememe da ku mu ma yanzu sai kun ga mana me za ku ba mu aka yarjejeniya ta za su ba su awakai wani adadin tumaki suka ce sun yarda da aka yi zo ya karanta wa wannan mai garin fatiha kaba bakwai ko wani abu mai kama da haka kawai sai mai gari ya miki aka ba su dabbobin suka tau kaga rubuya aka yi da suratul fatiha kuma wannan cizon ko dafin allah madaukakin sarki sai ya kawar da wannan ciwon ko ainihin dafin da aka aka ɗauko alƙawarin da aka yi musu dabbobi aka ba su suka ce to ba za su yi amfani da su ba sai sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda abu ne wanda an yi shi ba a gaban annabi ba ijtihadi ne sai ya tabbata daidai ne in ba daidai bane to kuma kaga ba a zancen raba wannan dabbobin suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai wa ma yudrika annaha ruqya ko wa ma adraka annaha ruqya an bayyana khuzuha wa dribu li bi sahmi yace wai ga maka suratul fatiha ruqya ce Allah yace Allah ya ce bi shi fa'ul dinnas da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ke dabbobin ku ne da ba huwa rizqun saka wallahu ilaikum kuma an tashi raba ni ma a raba da ni an fahimta da kuma babu ruqyatul ayn babu ruqya ta idan mutum an yi wato kan wato kandun baka ya kama shi shi kandun bakan nan wani abu ne wanda dole kana buƙatar azkar da addu'o'i ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na kwanciya bacci na tashi daga bacci na fitowa gida na shiga ban daki na shiga gida shiga kasuwa da waye saboda kallon maka nan an ma gano wani masani ran da nake sauraron sai yana bayani yake cewa hatta lalacewar yara ga yaro ya fada shaye-shaye ko lokaci kallon maka saboda an aka fiye tankawa aka fiye kulawa ko kirki ne da mutum aka fiye ai mai kirki ne ai to wani bakinsa yana da wannan aibu da haka wannan sai kuma ya juye ya zama mummunan tasiri sai ga mutum da daga nagarta ana yabansa sallah ya taka albara ko ɗanka ne kuwa wani lokaci za ka kai ne kake ta yaban wani cikin 'ya'yanka da aka san lafazin in ma ka yaba din to ka dinga sa masha Allah ko ma ko ko ko tabarakallah saboda in akwai wannan kandun bakan to in Allah ya sa kana furta irin waɗannan kalmomin ai wani masha Allah wallahi yana da kirki ina jin daɗin yadda masha Allah an fahimta ko barakallah to wannan zai samu ma da kandun bakan tunda wani yana da shi ma bai san yana da shi wani kai kai kai ne musabbabin lalacewar ɗanka ko 'yarka kuma da asali ba haka yaro yake ba ko ba haka take ba saboda wannan tankawar to ballanta na kuma mutum ba ma kai ba mutanen waje wannan ya tanka wannan ya ce kai wannan yarinya kaza kaza wannan ya ce kai wannan yaro masha Allah kaza kaza to in ana cewa masha Allah barakallah to duk abin da mutum ya fito daga bakinsa ko da yana da wannan ayin din to ba zai kama shi ba ga kuma azkar shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kana ta rayuwa ne cikin al'umma da mutane daban-daban ka shiga ka fita baka san da su kake magana wani yana da shi wani kuma hassada ce take zama ayin in ya kalli abu hassada ta motsa sai abun ya lalace kuma mota ce ka siya bai ji daɗi ba shi ke da ya tafi kayan tafiya kana cikin tafiya ya tafi ka shi za wa'innan azkar ɗin da kake kallon su ba ƙaramar garkuwa ba ce ba ƙaramar garkuwa ba ce tsaro da kake kallon sa babu sama da waɗannan addu'o'i in za ka fita a yi duk inda za ka shiga akwai wurin da akwai addu'a in kawo abun hawa akwai addu'a da annabi ya ce a yi in za ka shiga kasuwa akwai addu'a da annabi ya ce in ka je sabon guri ko gurin da ba a gurin da ka saba sauka ba za ka sauka a wani guri akwai addu'a da aka ce in ka yi ta har gaba gurin ba abin da zai cuce ka amma ta shi dan ya mantar da mu kuma illar da muka samu mun ce wasu sun rungumo wasu azkar wayanda ba na sunna ba suna ta yi an ce suna yin bid'a to mu sai muka waye gari ka ki na bid'ar ka ki na sunna wancan an ce ba kyau shi kuma na sunna ba mai kawai mutum zai fito ya wankansa fes kawai ya fito kawai shi kenan ya fice abin hau abin hawan sai tafiya sa ofis ya hau abin hawan sai tafiya sa kasuwa ya tafi neman sai tafi kaza ya tafi kaza ya tafi kaza azkar din nan ba a yi su kuma ka ga wannan ayin din kuma ayin din nan gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan kandun baka gaskiya ne kandun baka gaskiya ne an fahimta dana aisha tana cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw umira an yastarqa min al-ayn ko kuma an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin ruqya saboda kan dumbaka thumma qala amma yace babu ruqyatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu irin ruqyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisin aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu allahumma rabban nas ashabil ba'd washfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman da sauran addu'o'i na azkar da aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi na ainihin rukuya akwai mala'ika jibril ma da ya taba zuwa yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rukuya yace bismillahi urqika ko arqika min kulli shay'in yu'dhika wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfik kaga min kulli nafsin aw 'aynin hasid kaga ashe akwai kandun baka na mai hasada kullum shi baya so ya ga wanda ya dara shi ko wanda ya samu shi bai samu cuta ce ita ba kuma cuta abokin ka zai iya ma wanda zai iya kamuwa da wannan cutar a gidan ku dan uwanka uwan ku dan uwan ku zai iya kamuwa da wannan cutar wanda kake tare da shi ko to shi zai iya maka wanda zai iya kamuwa da wannan cuta ainul hasid to kaga ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ne yake masa wannan ruqya yake cewa ar bismillahi arqi min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasib Allah yashfik haka ya kamata mu rike waɗannan alƙaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da haka rufiya tana da sharuɗa guda uku in dai sun cika to sharuɗi wannan rufiya ta zama shar'antacciya na farko suka ce ta kasance daga alƙur'ani da sunna baya halatta yin rufiya daga wani waɗannan na biyu ta kasance da harshen larabci wanda lafuzan an san su ana fahimtar ma'anarsu baya halatta canza su zuwa wani harshen daban dan ba a san wannan harshen la'allau harshen ba naka bane baka san ma'anar waɗannan kalmomin ba kawai dai an ce ka ce kana da fama da larura iri kaza ko kaza yana damun ka an ce dinga karanta kaza kuma wannan abun ba larabci bane wanda zai iya yiwa a fahimce shi cikin sauki ina wani yare ne da wasu mutanen wani garin ko wata kasar ba an ce kuma ka dinga karanta shi la'alla shirka ne a cikin wannan lafazin inda masu yaren za su fassara ma abinda wannan abun kalmar ta kunsa shirka ce da aka yi zaman to da larabcin da shi larabci da amma kaga ba wani koyayyen yare bane sananne sannan ka kudurce lokacin da kake yin rukuya cewa ita fa sababi ce daga cikin sabubba ba ta da tasiri sai da izinin Allah rukuyan nan sababi ce kamar ragowar sabubban da ake aka ce a yi ruko da su amma tasirin a hannun Allah yake an fahimta kar ka kudurce amfanarwar a ita karan kanta rukuya din au fi'ilar raƙi bal fi'ilar raƙi a sabab shi mai yin rukuyan nan ai shi sababi ne kawai wallahu huwa musabbib in sha'a an fahimta idan sha'a haka Allah madaukakin sarki shine tasirin nasa in dai mutum za a yi mai rukuya ko zai rukuya ya fitarce waɗannan abubuwan guda uku to shine rukuya ta zamanto ba ta da matsala sai kuma game da abin da ya shafi at-tama'im layu wadda ake rataya wa yara ko dabbobi dan yanzu ne da abubuwa suka yi nisa zai ga babban mutum zai gan shi da gurai ko gan shi da kambuna a hannayensa an fahimta amma yara aka sani su ne wanda ba sa iya azkar ba sa iya kaza ba sa iya kaza sai a rataya mun sabida wannan ayin din kai za ka iya karanta addu'o'in da za su kare ka su zama sun yi ma garkuwa daga kamuwa daga ciwon hassada ciwon ayin ciwon kaza da kaza da sauransu to shi yaro ba zai iya ba to sai a rataya masa wannan dan ya samu ya zama tun yana tare da wannan za ta taimaka masa wajen ba shi kariya kamar yadda waɗanda suke ratayawa suke cewa to shi ne mala yace idan ta zama to daga cikin alkur'ani ne kamar yadda muka ambata akwai sabani cikin magabata kamar cikin magabata ko waɗanda suka halatta ta yi ruwa zalika na aisha an ruwaito haka daga nana aisha wa abi ja'far muhammad bin ali da wasu daga cikin magabata su suna ganin a iya yi in ta zamanto daga alkur'ani zalla kama sharrin mutane shine daga daga ta alkur'ani kuma wani sai ya ƙara kauci kamar yadda ka ambata wani sai ya ƙara kitsan kaza wani sai ya ƙara ƙasar kaza wani sai ya hada da kaza wani sai ya hada da kaho ko ko kashin kaza ko wani abu mai kama da haka to wannan kuma da shi dan ya raya mutane an sauka daga kan kuma wanda aka ce a yi ga wayanda suka ce ta halatta a yi to suka ce sai ta zama ta alkur'ani wasu kuma daga magabata suka ce a su ba za su halatta ba daga ciki akwai abdullahi bin ukaim akwai abdullahi bin amr bin al-as akwai uqbah bin amir akwai abdullahi bin mas'ud da almajiransa kaman aswad kaman alqama da waɗanda suka biyo bayan su kamar ibrahim an-nakhai da wasu su cikin malamai duk suna ganin ba za a yi ta kota ta alkur'ani ce laya ba za a yi ta an fahimta kuma malam yake cewa wala shakka anna man azalika asaddu li zari'ati li'tiqad al-mahzub wato kuma a hana din a ce kar ayi kwata kwata kamar shi ya toshewa zuwa ga kai mutane zuwa ga hanyar kudurce abinda shi ake haramtawa dama shine ba a so ka kudurce game da ainihin waɗannan layu din la siyama fi zamanina hada musamman a wannan zamanin namu da karatu yayi karanci aqida ta yi zaman wato tauhidi yayi wa mutane ainihin wato karanci da sauransu amma in ta kasance ba daga alkur'ani ba min dalasumil yahud kaman dalasumai wasu rubututtuka ne na irin na yahudawa ko a ce ga wata bara ce ga wata bara aka samu ta daga china yanzu ya zaka ga iya karanta rubutu ne irin na yan china wanda za a ganshi a cikin kwalin kwalin maganin sauro yanzu za a iya karanta a ce ga wata bara an samu ta daga indiya aka samu ta rubutun mutanen indiya ne ya zaka karanta ina fata an fahimta to shi yasa wa'annan abubuwan da aka rubuta ba wanda take ta ga ma'anarsu kuma a zuwa ita rubuta ana sha ko a rataya mutane suna kudurce kila sunayen wasu gumaka ne kila sunayen wasu aljanu ne kila sunayen wasu gurare ne ko wasu duwatsu ko wasu gine-gine kawai kawo kana ta kudurce wani abu wanda yake abin nan gunki ne ko kuma wani abu mai kama da haka zo kana sawa a cikinka na fata gani to shine malai yake ta fa inna ashirkun wannan gaskiya shirka ce ta'alluqu ha shirku na rataye irin waɗannan shirka ne biduni maini ba tare da ainihin wato wani kokonto ba to sai mu ci gaba ko a darasin ya fito wannan ko to sai na na za a ga gashi a cikin alkur'an to to ka gan shi ga gabi ba ka gani to wai a cikin alkur'anin gashin yake a cikin baka maganin corona virus ke nan allah ce fasibin mina shirki fi ilma man ya tabarraku bi hajarin mina shirki fi ilman ya tabarraku bi hajarin au shajarin au bukuatin au kabarin au nahawiha يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشكية wannan babi ne shi ma muka bayan wancan yace fasalin da yake magana akan yana cikin shirka aikata duk wani abu na neman tabarruki da wani dutse ko wata bushiya ko wani guri ko wani kabari ko makamantan haka ko rikar wani guri ya zama gurin kamar idi da ake kaiwa ziyara ko duk sati ko duk wata ko duk shekara sai an je wannan gurin da kuma bayani ma akan cewa ita ziyara zuwa makabarta ta zuwa makabarta ta kasu kashi uku akwai ziyara ta sunna akwai ta bid'a akwai ta shirka to sai malai yake cewa hadha wa min a'mali ahli shirki هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان متكئا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان قيلا كفيل عالي الاوثان
ake mun saura mace biyar bari mu fassara waɗannan abiyaci da malai ke cewa haɗa wa min a'mali ahli shirki min gairi ma taraddudin من غير ما تردد أو شك هذا وأن اسم الإشارة لي إلى ما تقدم أم بيمتا هذا wato wannan kenan ma'ana abin da ya gabata kaji shi gaba da rukuya ta kasu kashe akwai ta shari'a akwai kuma ta shirka laya ta kasu kashe akwai laya ta alkur'ani ko wani zikiri daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma laya wadda take ba alkur'ani ba ne ba sunna ba ce kawai a surkulla ne da soki burutsu da surutai da ba san ma'anarsu ba to ita waccan ta farko wadda ta kunshi alkur'ani magabata sun malamai sun yi saɓani a kai wasu sun ce in ta alkur'ani ce a iya yi wasu sun ce a ita ko wannan ta biyu wanda take ba ta alkur'ani ba wannan dama shirka ce ba za a yi ba to shine ma ne ce haza wannan bayanin kenan game da abin da ya shafi rufiya da laya sai ce wa min a'mali ahli shirki yana daga ayyukan ma'abota shirka min gairi ma taraddudin ba tare da wani kai kawo ba au shakkin ko wani kokonto ba ko kokonto ba shakka cewa wannan yana daga cikin ayyukan ma'abota shirka wanda in ba su ba babu mai aikatawa sannan wala taliqu illa bi uqulihim sakhifa ba ta ba wanda take dacewa da shi sai irin su waɗanda hankalinsu dama sakhifa mai rauni ne ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم شيني ما يقصد الجهال إذن أبند جاهلي أي أبنند جاهلي سكي دفرسا من تعظيم ما لم يأذن الله نجرم ما أبند الله به إذنيبا بأن يعظم يجي أجرم ماشي kaga suna girmama abin da Allah maɗaukacin sarki ba shi ya ce a girmama wannan abu ba ai lam ya azanin lahu bi ta'zimihi zalika ta'zim wannan girmama wanda suke yi wa wannan abin da suke girmamawa ba Allah bane ya umarce su da su yi haka allazi manahu iyya man lam yufarriq bain haqqi llahi wa huquqi ibadihi min an-nabiyyin wal awliya wa ghayrihim wannan aiki ne na wanda baya bambance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayinsa cikin annabawa da waliyai sai ya bada misali sai ce kamar yalo kamar wanda yake facewa ya je ya nemi tsari bi buƙatin da wani guri an fahimta ya zama yana kai kawo zuwa wani guri duk lokacin da yake cikin tashin hankali sai je wannan gurin ya nemi mafaka daga wata musiba da tun karo shi da buku'a wani guri ne ya bashi wani tasiri yake girmama wannan gurin ko saboda akwai wani abu a gurin da aka faɗa a tarihi akwai wato wani abu a gurin da aka yake ganin gurin yana da wani tasiri na musamman da aka duk lokacin da ya shiga cikin damuwa ko yake neman wani agaji zai je ya nemi mafaka ya nemi tsari da wannan gurin au hajari ko dutse an fahimta eh ko dutse wani dutse kawai za a ce akwai wani dutse dan libya ko wani dutse dan kaza kawai mutane su cika suna sha kamar wani lokaci can wata shekara da aka samu wani ruwan kwatami a can wajen wailari ne ko ina ne aka ce ai wani ruwa ne mai kaza kawai mutane suka dinga wawa sha suna sha da taliban banda waye a ciki da matsatsaku duk mutane suka dinga suke a suna sha an fahimta aka ce ai ruwan yana da kaza yana da kaza yana da kaza a kuma an fahimta to shine ma'ana a ɗauki wani tasiri a girmama wani dutse wanda babu wani dalili da ya ce a girmama shi a dinga zuwa ana shafarsa ko a dinga zuwa ana jika shi ana sha au kabari ko kuma girmama wani kabari an fahimta kamar yadda wata rana wani bawan allah ya ce ya ga ana ta shiga wajen mutum sama da ɗari nawa wasu a keke wasu a mashin wasu ana ta shiga cikin haya court wannan audu ba kwasa area wasu sun sha damara wasu da jan lafiyoyi wasu da fulin abuja wanda ya faru aka cewa wani ganowa aka yi ko wani wali ko wali mai wani ne a can ciki cikin haya kwanci an fahimta eh kamar yadda kala rauni yake faɗa ne a gani mutum ya je ta cin ciyawa kabari ko ya samu ƙasar kabari ya ji kamar ya samu kawara biskit to shi ne ke ta kamar yanus bi buƙatin au hajjari kamar wanda ya nemi facewa ko ya nemi tsari da wani guri au hajjari ko wani dutse au kabari maitin ko kabarin wani mamaci au bi ba abin shajari ko kuma wasu wata bishiya cikin bishiyoyi kawai ya ɗauki wani tasiri ya ba wa wata bishiya ko a ce wannan bishiyar a yi sama da shekara ɗari kaza kenan take nan ai wani ne ya dasa ta ko kuma bishiyar tana da wani wata kasiya da ta musamman irin tata da ake zuwa neman albarka a gurin ina fatan gani shine au bi ba'd ash-shajari au ghayr zalika min al-uyun wa nahwiha walau bi ibadati llahi indaha ko da mutum ba wani abu da yake yi kawai gurin zuwa yake ya bauta wa Allah a gurin shi ma an hana kawai zuwa yake ɗebi takara ya je wajen wannan gurin ko ya je wannan dutsen ko ya je wajen wannan kabarin kawai ya zauna ya ta takara a gurin ko ya je ta nafulfuli a gurin ko dai ya ɗauki wata ibada Allah yake wa ibada amma irin wannan guraren da ya ba su wani tasiri yana girmama su ba nassin da ya ce a girmama wannan guraren to shi ma dai yana daga cikin a'malin shirk muttakhidan li zalika al-makan 'ida ya zaman to ya riƙi wannan gurin kaman wani idi ka fi ila abid al-awthan kaman irin aikin da masu bautan gumaka duk shekara sai an je an yi kwalliya an kashe kuɗi an zo an sha giya an yi buge-buge an yi raye-raye an yi kaza an zo kan wannan kaburbura ce to shi ma ya zama to akwai wani kabari ko wata makabarta da duk shekara irin wannan lokacin ya zama idi sai an yi gangami an zo wannan a yi addu'o'i ko a yi wata ibada ko a yi kaza ko ko da bautata wa Allah ake a irin wannan guraren saboda saddun lizari a shari'a ta hana domin daga nan shi dan ya ja mutanen ainihin wato da suka dinga bautar ya kofi ya ok nasara lokacin annabi nuhu alaihi salam wannan ne farko wayannan mutanen kirki ne ya zo ce tutun da sun mutu ai kar kuma amanta da su ya kamata ku sassaka hotunan su ko ku zazzana hotunan su dan a dinga tunawa da su daga baya kuma ya sake biyowa da ya gaba a karatu ya sa wa mutane suka dinga girmama su irin girmamawa da ta wuce matsayin su bayan an sake ɗiban shekaru mutane sun sake shiga cikin duhun jahilci ya zo ya ce kuma ku dinga bauta musu suka shiga bauta musu da haka komai za ka shi sa shari'a sai ta datse duk wata kafa da za ta bayi zuwa ga barna ba za a bari sai a barna ta faru ba an fahimta shine muttaqidan li dhalika al-makan 'ida shine ta hanyar rikar irin waɗannan guraren kaburburan ko bushiyoyin ko duwatsun ko waɗannan wuraren a mai da su kamar wani idi da mutane suke sabawa da duk shekara ko duk wata ko duk wata rana sai sun je gurin ka abidil ausani kamar irin girmama wadda masu bautar gumaka suke wa gumakansu ta kuma da kuma gurin da suke taro na bukukuwansu na bautar gumaka sai mu tsaya sun maziyaratu ala akasamin saboda yanayin lokaci abinda muka karanta ya zama da Allah ba mu lada ko da muke Allah madaukakin sarki ya yi mana subhanahu